بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله وانا قراتم للتافن عشرية زام تاشد حرف دقا حرف السائي حرفين تاه yace sajilta ila duniyaka tazhu wa tanfusu sabitan walakin anta liddini alfusu sabatuka maqdu'un li'annaka a'fusu samilta ila duniya fa asbahata tarfusu nawaita walakin anta tanwi wa tamkusu sajalta ila duniya sajalta ka nutsu ila duniya ga duniya ka samu nutsuwa da duniya ka kwantar da hankalinka da ita cewa kamar ba za ta kare ba sajalta ila duniya ka nutsu ka kwantar da hankalinka idan duniya zuwa ga duniya ta zuhu kana yin takama wa tamfusu kana numfasawa sabitan ka kasance jarumi walakin sai dai an ta'alfasu kai fawawa ne littini a addininka a halin duniya ka zama sadauki komai za ka jajirce ka ware kai amma a addini ka zama wawa sabatuka maqbu'un li'annaka a'fasu sabatuka zamanka a duniya maqdu'un abin yankewa ne li'annaka gashi kuma kai a'fasu kana ta yawan surutu kana ta surutu kuma gashi zaman naka mai yankewa ne samilta ila duniya kai maye zuwa ga duniya saboda san duniya ka kasance kamar mai maye fa asbahatu sai ka waye gari tarfusu kana aikata abubuwa da suke na alfasha kana faɗan maganganu marasa daɗi nawaita kayi niyyar zama a duniya ko kuma nawaita kayi niyyar kai aiki mai kyau na cewa to mu ma kaza nan da muke dai so muke dai to so muke dai mu daina to nawaita kayi niyyar yin aiki mai kyau ka bar wancan halin ka mummuna walakin sai dai da abin yake an ta tanwi kana yin niyya ne wa tankusu kana warwarewa za ga yawanci haka ake mutum ya sayo kawaidinsa da halar ya fara zuwa makaranta kwana ɗaya biyu shikenan sai wazar shikenan sariduka a ƙasa sariduka af'a ma turidu ma turiduka lahawatan sa'aita wali shaytani fil qalbi sahawatan sanaita ila duniya wata da uka mahawatun sawat laka asna'il jawanihi shahawatun tadibu walakin fil qiyamati tak musu sariduka gurasarka shine sarid masa ko kace gurasa sariduka masarka da take wannan gida ta duniya af'a kumurci ne shine bakin maciji ma sariduka lahawatun sariduka gurasar kama lahawatun ba ta kasance kyauta ba yawwa to amma kamar bugunmu na gida sun dan sun sa sariduka a ƙasa sariduka masarka a ƙasa ita ce mai nisa saboda haka wannan mai af'a din ya fi kyau wanda suke da irin wannan bugu namu na gida su gyara sariduka af'a ba a ƙasa ba, ma sariduka, e, ma sariduka ba ma taridu ba, e, saboda haka da Allah a gyara, sariduka afa'a ma turidu wal hawatun, e, sariduka gurasarka afa'a shine macijiya, kaga ku ai za ta ciwu? Ma sariduka lahawatun gurasarka ba ta kasance kyauta ba, masifa ce. sa'aita wali shaidani fil qalbi sahawatan sawaita ka bata aikinka wali shaidani sahawatun sahawatun gurin zama wali shaidani ya tabbata ga shaidan fil qalbi a cikin zuciyarka sanaita ila duniya ka karkata zuwa ga duniya wata da uka mahawatun gashi mahawatun ramin kabari wata da uka yana kiranka kai ka tafi duniya wajen duniya kabari kuma yana kiranka sawat laka asna aljawani shahawatun shahawatun sha'awa sawat laka ta zauna gare ka asna aljawanihi a tsakiyar hakarkarinka ta ɗibu walakin fil qiyamati ta'ibu waɗannan abubuwa na sha'awa din ta'ibu tana yin daɗi walakin sai dai yadda abin yake takbusu zai yi muni fil qiyamati a ranar alkiyama sa'atbika nafsun bil ma'asi shaqiyatun sanaita ilayha laysa fika taqiyatun sahaita walam tujat ladayka baqiyatun siyabuka fil a'yad bidun naqiyatun wa kam min taqiyyin wa huwa akbaru ash'asu sa'at laka nafsun bil ma'asi nafsun ranka sa'at bika ta maka barna bil ma'asi da aiki na sabo shaqiyatun gashi ita ran naka mai wahalar da kai ne tana wahalar da kai saboda duk wanda ya sa son zuciya a gaba da san duniya to ba dama hankalin sai kwanta shaqiyatun ga ta mai tsananin wahalar da kai ne sanaita ilaiha gashi kuma duk da wahalar da kai da yake sanaita ilaiha ka karkata ilaiha zuwa ga ita ran naka saboda aikin sabo da take so laisa fi ka taqiyatun taqiyatun kiyayewa laisa fi ka bai kasance gare ka ba baka kiyaye abin da baka kiyayewa aikin sabo sahaita kai wauta walam tujad baqiyatun baka samu saura ba na hankali ladaika a gare ka ba samu sauran hankali a gare ka ba shine walam tujad ladaika baqiyatun ba samu sauran hankali a gare ka ba kai wauta siyabaka fil ayadi bidun naqitun siyabuka tifafunka bidun sun kasance farare naqiyatun masu tsafta fil ayadi a wajen idi ayat shine idi tifafunka za gan su fesfes da su kyawawa fil ayadi a cikin idoji shi yasa yana nufin da tarika muhimmai in aka yi taro muhimmai za ka ga mutane kayan su fesfes a goge da kyau amma fa zuciya sai hankali wa kan min taqiyin da yawa zaka samu tun kuma mai tsoron Allah wa hawa agbaru za ka ga yayi kura wa ash'asu yayi gashi shine wancan na hadisi dai ash'asa a gabara sarubuka gaddan min fa'adika illahu sadaka da ha aqalan biha hina hallahu sajilta fa aina alfahamu wan naha musallahu samilta ala dunyaka dinika kullahu wama tamkusu ad-dunya wala anta tamkusu sarubuka teɓarka ƙibarka sarubuka kitse da ke jikinka shi ne sarubuka kitsen da ke jikinka da ƙibar da kai da teɓa da kai gaddat illahu ita ce ta rufe haskensa min fu'adika na zuciyarka wannan ƙiba da kai ka ci ka ƙoshi kawai abubuwan duniya kawai ka sa a gaba to wani abubuwan su suke sa zuciyar mutum ta yi duhu shi ne sarubuka kitsanka gaddat illahu ita ce ta hastarfe haske min fu'adika daga zuciyarka sadaka da ha akalan sadaka wautarka da ha akalan shi ne ya halakar da hankalinka hina hallahu lokacin da ya sauka biha akan wannan hankalin naka sajilta kayi cika ƙoshi kayi babban ciki fa'ainal fahamu to ta yaya za a samu fahimtar addini wannan hamu alhali alhali haɗama sallahu ta sauka a hankalin e shine sajilta kayi kiba kayi babban ciki fa'ainal fahamu ta yaya za a samu fahimta wannan hamu alhali haɗama sallahu ta sauka masa samilta ala duniya kayi maye saboda samilta ala duniya ka ala duniya ka dinika kullahu samilta ka karya dinaka addininka kullahu gaba ɗaya ka karya addininka ala duniya ka saboda baka duniya ka karya addinin wa matam kusul duniya ita ma duniyar da kake so ka tara din wa ma tamkusu duniya ita ma duniyar ba za ta dawoma ba wala anta tamkusu ballantana kuma kai ka dawoma ba duniyar ma da kake so ba dawoma za ta yi ballantana kuma kai ka dawoma bahaushe ma ce ai daki ba zai tashi ragaya ta zauna ba to duniyar ma da kake so ita din ma ba dawoma za ta yi ballantana kuma kai simalatukan naka'a simaluka fasma'a samilatu kalmal'a sa'iduka aqma'a simalika subulul quti da an kamar jima'a salasu kilalin salasu kilalin lam tadafi kamar ma'a hadisin walakin bi sama ta tahaddasu simalatuka naqa'a simalatuka sauran abincinka an naqa'a wanda kake cika cikinka da shi sumaluka shine gubarka fasma'ato ka ji wannan abin abincinka shine gubarka eh shine simalatukan naka'a sauran abincinka wanda yake annaka'a kake cika cikinka ka take dam da shi simaluka shine gubarka fasma'a ka san wannan abin samilatuka uwar hanjinka almal'a wadda kake cikawa da abinci to iduka ita ce take mai da kai akma a wawa simaluka subulul quti da an ka majma'a simaluka taimakonka subulul quti shine dan abinci dan kaɗan ka samu abin da za ka yi bukata da shi shine simaluka taimakonka subulul kuti shine abinci ɗan kaɗan. Mana rashin haɗama, mutum ya isu da iya abin da ya ishe shi, to wannan shine taimakonka. Da an ka majma'a, ka bar tara dukiya, kai kullum sai dai ka tara, kai ta tarawa, kai ta tarawa. Salasu kilalin, waɗannan ɗabi'u guda uku, lamta da afi ka maɗama'a ba za ta barka ka zauna ba ka zama mai kwaɗayi ba lamta da a maɗama'a ba za ta bar kwaɗayi ba fi ka a cikin ka in dai mace zamtuna da wannan ɗabi'un cewa sai an ci an ƙoshi an yi ta tarawa to ba zai rabu da kwaɗayi ba shine salasu kilalin ɗabi'un nan guda uku lamta da afi ka maɗama'a ba za ta barka ka zauna ba kwaɗayi ba hadisu ga ka mai yawan maganar alkhairi cewa za a yi kaza za mu yi kaza za mu yi kaza walakin bisa mata ta haddasu sai dai tur da irin abin da kake ta faɗa kai faɗa kake ta yi amma ko ba ka yi siga sigo butlin tamla alqalbu biddawa samil tabiha hatta ramatka ilal hawa ilal huwa tawwa gyara ne huwa eh safat hasdatani tuki anaka fitawa sara'un wajahun bin jizabin ma alhawa faya danisal ausafi kam ta talawwasu shiga sigu butulin shiga sigu maganganu surutai butulin na barna shine saga sigu shine maganganun da ba su da tsari shiga sigu butulin maganganu marasa tsari butulin na, na, na hauka amna alkalba su suka cika zuciyarka biddawa da rashin lafiya wannan maganganu marasa kan su suka sa wa zuciyar rashin lafiya. Samilta biha kayi maye saboda san duniya, hatta ramatka har sai da ta jefa ka ilal huwa zuwa ga ramin kabari wanda yake da bugun na gida ba hawa ba huwa ha babban rufu'a ce ilal huwa zuwa ga ramin kabari. Safat hasnatani tuki annaka fittawa safat hasnatani bin waɗannan ɗabi'u guda biyu. Zafat hasnata ne, bin waɗannan ɗabi'u guda biyu, tuƙi annaka, tuƙi anika, su ne suke jefa ka fittawa cikin halaka. Zai gaya maka, sara'un shi ne son tara dukiya. Wajahun da son alfarma ɗaukaka riƙe mukamai sai ka zama sarkin guri kaza, gwamna kaza, shugaba kaza. bin jizabin wanda suke jawuwa ma'alhawa tare da son zuciya idan sara'un wa jahun din idan ya zama ba son zuciya bane kenan za su zamto masu amfani eh waɗannan ɗabi'u guda biyu su suke jefa ka cikin halaka shine sara'un san tara dukiya wajahun da son samun ɗaukaka da mukami bin jizabin amma fa wanda yake jawuwa ma'alhawa tare da son zuciya idan ɗaukakar ana so a samu ne saboda a taimaki addini to wannan alhamdulillah dukiyar ana so a tara ne saboda a taimaki addini to shi ma na alhamdulillahi bayadan nisal ausafi mamakin irin wannan munanan ɗabi'un kam ta talawwasu sau da yawa kake ta cuɗanya ƙarya da gaskiya shine ta talawwasu kake ta cuɗanya ƙarya da gaskiya safaita kuɗar shaiɗani malaka muttaka sifalan ila kairin sakaka bi mastaka saƙilan falayi jidi ka ilmin wala ruka sawaita fa alhaka sawa wa alattuka ka annaka la tadri bi annaka tubba asu safaita kuɗa shaiɗani safaita ka bi kuɗa shaiɗan hanyar shaiɗan malaka muttaka ba kasance mai kiyaye kanka daga bin hanyar shaiɗan ba saƙilan ila kairi ga ka kai mai nauyin jiki ne saƙilan mai jinkiri ne ila kairin zuwa ga aikin alkhairi saƙaka shaiɗan ya shayar da kai bai mastaka da abin da ya sha mutum ya zama ɗan uwan shaiɗan kenan saƙaka shaiɗan ya shayar da kai bai mastaka da abin da ya sha in kuma aka sa saƙakan nan na kora ne saƙaka shi saƙaka saƙaka shaiɗan ya kora ka bi mastaka cikin waɗanda yake korawa eh amma saƙaka na shayarwan ya fi kyau saƙaka shedan ya shayar da kai bi mastaka da abin da ya sha sakilan ga ka kai mai jinkiri ne mai nauyin jiki a wajen ibada fala yujidika ilmu ilimi baya yi maka amfani wala ruka ko magani shine ruka ruqiya kenan magani sawaita ka zauna wajen jin dadin duniya da san tara duniya fa'al haka sawa'u as-sawa'u shi wannan zaman da kai saboda neman duniya fa alhaka sai ya shagartar da kai anittuka daga jin tsoron Allah ka annaka la tadari kamar baka sani ba bi annaka cewa kai tuba su cewa za a tashe ka siga buka garas wal hawa fika mubriku siya buka asmalun wa qalbuka mushriku sabatta alal amali wal hubbu mufriku سكلتك لا تقسم بأنك مدرك مناك فآيات الزمان تحنس سيغابك غارت سيغابك تفكينك شير كنان رافك سيغابك تفكينك غارت سنكفي duka tafkinka ya zama babu ruwa shine kamar rafi ko wal hawa fi ka mubriku wal hawa gashi kuma son zuciya mubriku ya zauna fika a cikinka siyabuka tufafinka asmalun sun zama tsummo karai wa kalbuka zuciyarka mushriku ta zamto mai shirka wa Allah sabatta ka zauna alal amali ga burace burace wal habbu gashi kuma kwaya mufriku ta kusa nuna an ce mufrik shine kwaya a amfanin gona ya kusa nuna in ya irin ya kusa nunan nan ya nuna ya kusa nuna kaga da ya nuna sai dai a girbe shi in ba a girbe shi ba ma zai faɗi da kansa to in aka ce wal habbu mufriku gashi kwaya ta nuna mana jiki kenan ya nuna ko a Hausa baka ce ka jikinsa ya nuna mana ai jikin ya gama yin rauni kenan wanda daga nan ko ya mutu ko kar ya mutu ma ya gama ya gama ba zai iya yin komai ba to sabatta ka zauna alal amali game da burace buracen duniya wal habbu gashi kwaya kuma mufriku ta nuna kaga jiki kenan ya gama yin raunin da ko a mutu ko kar a mutu ma ba za a yi amfani ba to amma duk da haka ka zauna cikin burace burace sakiltuka nayi wabinka shine irin wancan da hadisin da yace sakilatka ummuka sakiltuka na yi wabinka la tukusin ba ka rantse ba bi annaka mudriku munaka cewa za ka cikin burinka ba ayatun zamani amma fa alawomi na zamani to hannu su ita kuma ta rantse eh sakiltuka na yi wabinka kamar ka ce kai a aha baka gane ba dai la tukusin fa baka tabbatar baka rantse ba bi annaka mudriku munaka cewa za ka samu burinka baka da tabbas fa abubuwan da kake neman na duniya za ka samu fa ayatul zamani gashi alamomi na zamani da suke ta bayyana cewa fa tafiya ta zo to hannisu ita kuma ta riga da taron sai cewa sai ta kayar da kai shi zamani yana da garantin sai ya kayar da kai kai kuma baka da garantin zaka samu abin da kake nema wai kaga aikin ya isa safaltar har duniya ana dini fahidan samilan bi jam'il mali lil makusi mahidan sa'arta bi hadinan ila al jam'i nahidan sanaita ila dunya ina naka jahidan fa anta lid dunya bi dinika tahrusu safalta rahad dunya ala dini safalta ka tsora rahad duniya dutsen nika irin na duniya aladdini ka tsora shi akan addininka fahidan saboda rafkanarka ka ɗauko duniya ka tsora ta kan addini samilan ka kasance mai yin maye bi jami'il mali saboda son tara dukiya mahidan ka yi shimfiɗa lilmukus wai kai zama za ka yi a duniya tabbata za ka yi kaga aikin ba zai yi kenan sa'arta bihadinan ka ɓata addininka biha sa'arta dinan biha ka ɓata addininka saboda san duniya ilal jam'i zuwa ga tara duniya nahidan ka zabura cewa he ka tara duniya sanaita ilal duniya ka karkata zuwa ga duniya ina na ka ragamarka eh sanaita ina naka ka karkatar da ragamarka jahidan kana mai yin kokari ilal duniya zuwa ga tara duniya faha anta sai ga ka tuhurusu, tuhorasu, kana bayar da bidinika, kana mai bayar da addininka lidduniya saboda ka samu adduniya. Faha anta lidduniya bidinika ta harusu, sai kaka kana bayar da ta harusu, kana mika bidinika addininka lidduniya saboda ka samu adduniya. Simarul hawa linnakili na razi, razilatun, siyabu tuka للتائبين فضيلة سفيرج دمع منك للوازقيلة ثبت على الدعوة فما, فما فيك هيلة فإن قلت فالمصدور لابد ينفس ثمار الهوى يا سوني يا بشيا ثمار الهوى يا بشيا أما إذن نسان زوجيا razilatun kaskanci ne lilnakilina ga masu bujurowa simarul hawa ƴaƴan itaciya lilnakilina ga masu bujurowa sune masu jira razilatun kaskanci ne kai kullun jira kake a Hausa ana cewa jiran gawan shanu ko bishiya ce ga ƴaƴan a ci kana zaune wai sun faɗo ai zaka iya zaunawa ma ka wuni ba su faɗo ba to simarul hawa ‘ya'yan itaciya irin na son zuciya raziratun kaskanci ne linnakini ne ga masu bujurwa su ne masu jira. Wannan shi ne a wasu ake cewa jiran gawan shanu. Abu ne ba tabbas zai faru kuma ka zauna zaman jiran sa kake. Ko bayan ka zauna zaman jiran sa kake ka bar muhimman abubuwan da ya kamata kai ka zauna kana jiran abin da ba tabbas. Yau ne gobe ne jibi ne gata ne citta ne shin abin ma akwai shi ko babu shi. shi ne abin da baitin ne yake so ka gane simarul hawa 'ya'yan itaciya na son zuciya razilatun kaskanci lenin nakili na ga masu jira ya zubo siyabu tuka tufafi irin na tsoron Allah fadilatun ɗaukaka ce litta'ibi na ga wanda suke masu tuba zuwa ga Allah sufai raji dam'in zubar hawaye minka naka eh gilatun ha'inci ne lil wa'azi ga wa'azi ana maka wa'azi sai ka rika yin kuka amma kukan na ƙarya shine sufai raji dam'in minka zubar hawayenka gilatun kawai ha'inci ne lil wa'azi ga wa'azi ana maka wa'azi kana kuka kuma kukan na ƙarya ne sabatta ala da'awa ka tabbata game da da'awar aiki mai kyau mu muke kaza mu muke taimakon suwa ne mu muke taimakon suwa ne kama laka hilatun to baka da wata dabara fa'in kulta idan ka ce falmasturu shi mai ciwon kirji lafud da ba makawa yan fusu ya yi tofi. E shi ne wannan falmasturu mai ciwon kirji lafud da ba makawa yan fusu ya tofi, wani abu suna faɗan wa mawaka. Shi ne, iza ja shalgamu min nawahi hana fas kenan. Idan abu ya zauna a ranka, to dole ka faɗa ka huta, ka ji daɗi. shine falmasturu ita daman magana in ta zo to faɗanta ake to falmasturu shi ne ciwon kirji labudda ba makawayan fus ya rika yin tofin yawu ya rika tofar da majina to shi ma wanda magana take cikin sa ba makawa ya rika faɗar da ita wallahu a'lamu